الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi hudu ga watan rabi al'awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya shida ga wata shida ga watan rabi al'awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa uku ko uku ga watan sha sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul hajji sura ta ashirin da biyu mun kuma yi darasi guda hudu inda za mu tashi darasi na biyar aya ta ashirin da takwas muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki nan ne ko talatin da takwas aguwa eh mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قومان كفور Allah madaukakin sarki yace inna Allah lallai ubangiji madaukakin sarki yudafi'u yana ba da kariya anil ladina amanu dangane da wanda suka yi imani ne inna Allah lallai ubangiji madaukakin sarki la yuhibbu kulla awwani baya san duk wani mai ha'inci kafur kuma wanda yake kafiri malaka yukhbiru ta'ala annahu yashfa'u an ibadihi alladina tawakkalu alayhi Allah yana ba da labarin cewa yana ba da kariya da bayansa wanda suka dogara da shi wa na go ilayhi suka mika kansu zuwa gare shi kamar yake wato yana kare su daga sharrin akirar sharrin wanda suka fi kowa sharri a shararan mutane wa kaidul fujjar kuma Allah yana ba su kariya daga kaidin waɗanda suke fajirai wa ya fadu min Allah yana ba su kariya wa yansuruhum kuma yana taimakon su sai Allah madaukakin sarki yake kama kana ta'ala malai yake kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zumar alaysa Allahu bi kafin abda shin Allah bai zai isar wa bawansa ba yasa malamai suke jin nauyi da ganin kaskancin wanda za a ce mal Allah ya ije je lamba gidan mu ke saboda wannan ayar kake ba da hoton cewa kai ka raina Allah ko me zai yi shi ne alaysa Allahu bi kafin abda kalmar za ka kalla Allah ya isa kace kai lamba gidan ko kaji ko kawai wani zai yi abin ke yi min Allah ya sa to bai san waye Allah ba shi za to shi za a nan ya ce alayhi sallahu shi Allah bai ce isar wa mutum da kake ya isar ma kace eh ya isar to shi ne kuma ya tsara gaya mana a cikin surat al-salam wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah shi zai isar masa kuwa kaga isarwar kai da cewa wato ba tsakaninka da bawa bane wani Allah ya isar masa din to rigima yanzu tsakaninka da Allah ne wanda kuma zai faɗa da Allah ba zai nasara ba kowaye sai ce inna Allah balighu amri ubangiji yana isar da lamarin sa karja Allah li kulli shay'in qadara sannan kuma yana cewa inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur wannan kalmomin mun sha bayanin irin sa a baya wanda yake fahimtar larabci sai ya zo ya kalli kulla kawanin duk wani mai yawan ha'inci Allah baya kansa amma da yin ha'incin kalan ba mafhumul mukhalafa Allah yana kansa shi ne abin da zaka fahimta a larabci kenan domin mai yawan hadin wato hadin ya kace wanda yake hadin ne kadan ba shi Allah yana son shi kenan to ba a fassara ta da irin wannan zaka fassara ta ne ba da sigatul mufasala din ba inna la la yuhibbu kull khawani kawai Allah baya son mai hayi don wata aya zaka aro ko ma cikin suratul anfal wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan fambit ilayhim ala sawabihi inna la la yuhibbu al-khayyin Allah baya son masu aiki ne da zaka fassara wannan ba da kawwatin ba Allah baya son masu aiki gaba ɗaya ba masu yawan aiki ba shi za wa nan ce cewa iya jin larabcin ka bai saka fassara alqur'ani ko waye kai domin in a fassara larabci ce haka za a ce baya son masu yawan aiki amma ba shi kaɗan ku yana son shine mafhumul mukalaba to sai kafur din shi ma da sigatul mufadala shi ma ba kafir ba mai yawan kafirci wanda yake yi ta an kenan ba shi da matsala to shi ma ya karo aya aina kuna biya Allah wa rasul fa in tawallu fa inna la la yuhibbu al-kafir ba la yuhibbu kullu kawani kafur ba la yuhibbu al-kafir Allah baya san kafiri ko wani saboda haka ba mai yawan kafirci ba shi ba saboda haka wannan shine hoton da zaka shine tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan da malam dan shi yake a cikin adwaul bayan littafin sa to shine Allah ya dauke sarki yake na
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Allah ya ce udina lil ladina yuqatalu an yi izini ga waɗanda ake yaƙa shine lil ladina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙa ku duba kalan yadda ayat ta zo duk da akwai kira'ar da ta zo udina lil ladina yuqatiluna an yi izini ga wanda za su iya yin yaki bi annahum zulimu lallai wato su fita su yi yakin saboda ana zalunta su yana da kyau mutane su fahimci concept ɗin jihadi a alƙur'ani musamman yan boko mu da ake brain washing din kokolwar su ta wasu abubuwa za ga suna ta rubuce rubuce amma mutum ya rasa yadda zai ba da amsa ta aya ta farko kenan da malamai suka ce akan yaki kullum ne ma suke cewa ba su dama su kara kansu amma Allah zai ce ku bu aidiyakum wa aqimus salat alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat ba ka gani ko ba ka ganin waɗanda ake cewa da ke kufu aydiyakum ku kame hannayen kullum ana zalunta su amma sai ake kwakura a duba baka gani shekara ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar har ta shida wanda suke a musulunci a duniya gaba ɗaya ba su kai arba'in ba gaba ɗaya duniya mutum mutanen ba su kai arba'in ba kuma wanda suke shiga musulunci su kansu ba su yi yayiwa zalunta su ake kullum cutar da su ake a lokacin ne sai da wakar ke yawo ya fanki mutum ya fanki sahabi ya fanki shi saboda bawa ne shi ba shi da yadda zai ya yi musulunci a karkashin wani babban kaji sai a shekara ta shida mai ba aka samu sauki lokacin da sai da umar ya musulunta amma wannan shekara a lokacin ne abu zar jibari ya zo shi ne na talatin da takwas ko da tara a shiga musulunci ya tuno kanin saurin kan daga cikin kasar jifa yake zai duba wata annabin ƙarshen zamani ya bayyana wannan shi ya zo duba ya ga ya ce mai je inda Ka'aba ta yi ya zo kalli Ka'aba ya ga banda ta fara ba abin da ake wasu na tafi wasu na dutu wasu na karka wasu kuma na tawafi tsirara mata da maza wasu na jin biya duk a jikin Ka'aba ga kuma ka duba ka duk a jikin ta wakali sai kuma gida ya ji ne gona alama annabi kan jabra wani yace ta fara da ake ba ai ta wuce iyaka yace ba da za a ce da annabi a wannan gurin Abu Jalil Jibari da yake jije to da kansa yana zuwa garin sai ga abin da kunanki ya gaya mar haka ne wannan gurin to su Laraba suna da wata dabi'a idan suka yi bako yana da irin su dabi'un da musulunci ya zo ya karfafa duk wata dabi'a ne ce da musulunci ya gani suna a jahiliya da musulunci ya zo karfafa ta yi suka alƙawari girmama bako duk kafin zuwa musulunci akwai wannan saboda haka sai da ya kai yamma sai ta ga yana ta bincike ne ga annabi karshen kuma ya iya tambaya to yana tsoron kai ya yi tambaya ko ya gaya wa ɗan bakin gida a su kashe sai da yamma sai sai na Ali ya dawo daga gidan Arqam ibn Abi Arqam gidan da aka bawa annabi alaihi salatu wasallam a matsayin makaranta ta farko to yana dawowa sun ganshi yana ganin da sai gane cewa lallai wannan bako ne haka ta kawai ya kalla ba irin kasuwa cewa wannan bako ne sai ya rike hannunsa ɗabi'a su ta girma wa bako in ka dai ka ajiye bako a gidanka sai ya yi kwana uku kana ci da shi kana sha da shi kana so ka ba ki gurin wanka da gurin wato kwanciya a kwana nan ku zaka ce bawa Allah ne yake gaba da kai aka cike laraba tun kan zuwa musulmi saboda haka yaje ba shi masauki kawai ya kyale kwana na ɗaya a na biyu suna zaune shi ne zai na ali sai yi ɗumbin balai ƙarfin hali yace bawan Allah ina so ma wata tambaya amma za ka rufa mun asiri dan bai san waye ji ba yace tambayi yace a nan karshen zamani na samu labarin ya bayyana shin gaskiya ne sai da aida tun tuni kai mun bayani ba ba da ba kwana biyu a nan ba yace ni dan gidansa ne wa rani saboda haka abin da zamu ka biyo ni ina tafe kana ji ba a baya kai ka nuna tare muke kowa ya san ni kare annabi ne idan ka nuna tare muke za a kashe ka saboda haka abin da zamu yi ko gani sai na tsaya gyara takalmi to ka wuce ni kawai idan ka ga na ki gori gida kai kamar za ka wuce ka za ka shiga gida haka kuma suka yi yana tafiya yana bin sa a baya sai ne zo ya shiga gida har kamar gwada ajin har kamar sai ya wuce sai gaba a kallo gurin ba kowa sai ya yi shiga to yana shiga cikin gidan sai ya karbi kalmar shahada gurin annabi alaihi salatu wasalam bayan annabi ya yi mai bayani sai ya ce amma annabi ya ce abin da nake so da kai koma zufa ka koye musulunci da yanzu ba mu kalbi ba a duniya ba mu da yawa an sai mun yi kalbi sai ka dawo ka je can ka zauna a garin sai ce ya rasulullah ni na so a yi mun ilimi na bayyana addini na a garin nan kafin koma garin mu annabi ya ce a'a ba mu da kalbi yanzu ya ce shi ne ya dace sai annabi ya ce ya kama izini kawai sai ya fito yana zuwa wajen kawar inda ake wannan tabara kawai sai ya samu tudu sai ya hau sai ya ce ya bani ya ma'ashara kurai ya ku taron Qurayshawa a ta'lamuna anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku kwasan cewa na ce da babu wanda ya tsince ta abota wa sai ubangijin wannan kake kuma lalle annabi Muhammad da ya aiko da kuke karyatawa lalle manzo ne Allah ne ya aiko shi kowa dai ba abin da yake suka rika dukan sa masu nudu masu tafi masu shan kayan maye suka hakura suka rika dukan Abu Dhabi Dubai sai da suka kuma da shi suka mai kira jira to Abbas ibn Abdul Muttalib bai musulunta ba babba annabi alaihi salatu wasalam shine ya zo yana zuwa sai duni sai kwafi ya su waje zai yi sai kalli fatar ta sai sai kun san wannan mutumin ina ne kuwa yace dan mutan jibaru kasuwancin mu zaka kiyar garin yake wucewa wallahi ko ka kaje sai sun kwafi kayan mu kuma sun daukar sa sai dan yau je bi sai mafi da yayi ba ruwa sai farka bi huta ya daga ya ga jikin sa jira jira sai ke ɗaya da zaura ɗin yau na zo da awa wallahi gobe sai na dawo saboda haka wace gari ya kuma dawowa dan ba mu kuma kwatar da shine ko ba jifa yayi ta da awa gaba ɗaya daga cikin farilla Abu Dharr Jibari mutanen Jibar gaba ɗaya a ga hannun da suka mutu dan saboda Allah ya sa wa da'awar ta albarka wannan na faɗa ne dan ƙara nana ta dan mu gane su waye sahabbai idan ka ce ba sahabi kawai kau ya ba kanka ruwa kawai ka ce radiyallahu anhu wa radwan domin ba dan su ba addinin ba zai zuwa da kai ba ba wani sahabi da za a ga ya ba dai mun ce rika kanne shi domin su kan ne da ne da Allah idza balaga al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabata idan ruwa ya kai duron biyu ba ya daukar dauda ta ban annabi kenan saboda haka ba sai ba muke ba da biyu ba amma Allah ya yace ina ruwanka ba sai ba ka da cewa duk abin da cewa Allah Allah ya yace bi za ka tawo ba wani amsa da suke cewa mutum tara gaba ɗaya kawai a cikin sa ba lauki kaza kaga ya bar da kawai ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha bakwai gaba ɗaya Allah ya kalle su na ga ɗaya na gafarta mu a bai bai ato da duwar kuwa mutum dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu ne gaba ɗaya su yan aljanna ne su ba Allah madaukakin sarki ya ce la qad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara to amma dai wani ya zo kalle shi yace gaba ɗaya sun yarda wanda mutum tara duka wannan ɗari dubu ɗaya ɗari hudu kan mu zo dubu dubu ɗari da wani abu da suke hajjatul wada mu ma ta iya wannan gabar kawai ka kalli wannan dubu goma da dubu wato dubu ɗaya da ɗari hudu ka ce kowa ya yi daban da mutum goma mutum tara ko biyar ko uku kamar wato ka raina wa qur'ani ka raina maganar Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya yi da rubi kuma kuma sun ya dare sannan ga mutum ɗari uku da sha hudu ko da sha uku ko da sha bakwai abin da malamai suke zamani dangane da wannan adadin to idan ka kalli wannan kace kowa ya yi daban da wayannan to lallai ka yi da maganar Allah dan suna kawo wannan cewa duk sun yi ne aka ce me yasa to Allah ya yi da ya san za su yi ridda sai aka ce ai lokacin Allah bai san za su yi ridda ba shi ne ilmul bada yana nan a cikin littafi suna karanta ilmul bada Allah bai sani ba shi yanzu da suke littafi abu wanda raina Allah ne saboda haka gaba ɗaya Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi na ba wani amsa nake cewa wallahi inda a ce sahabban nan sun yarda kamar yadda kuke riyawa cewa sun yi banda mutum tara idan ma sun yi ba kai ba misali amma ɗauka ta yi ba kai ba me ya dalili saboda ya yarda da su shi ma sun yarda da shi dalili na biyu kuma yace ittala ala ahli wajhi wa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lahum yace da gaske abin da kuke so na gafarta muku in ji wanda za a yi wa riddar Allah da kansa yake ko me za ku ko me kuke so ku yi da yaje ne ko a cikin gida ne wani ya kalli wani mutum yana da mata uku ko ƴaƴansa bakwai ya kalli wani yace duk abin da wani yayi na saki ba abin da kuke so ku yi Allah ko a makaranta gurin zuba da ya kalli wani head game ko ya zo ya ce head of student ya ce duk abin da wani yayi na saki ba wani ma da yake yi kore ya koru ko akwai to Allah ba da sarki ya ce ya gabarta muke la ruwan ka kai kuma Allah da zai yi musu hisabi zai aura ne tsakanin mai kyau da mara kyau to mai kyau ziyarar rinjayi wanda suka yi mara kyau me na ka ci to wannan fasiri Allah bara ku sai sarki yake ga mana hoton to shi ta yake udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an yi izini ga waɗanda ake yaƙa saboda an zalunce su jindira ka duba ga gani yan biyun da ita da yan biyun da aka kashe ta ka duba Amir ibn Zuhaira ka duba irin su wato aba wato amma bin yasir da shi yasir din da sumayya irin wani halin da bayin Allah nan suka yi duk wayannan sahabbai ne da wato sun yi rawan gani su kuma nuna abubuwa wanda babu abin da zaka iya musu je dai musu addu'a na radiyallahu anhu ko dai ka ce Allah ya dade su ko ya tsara musu yadda kawai da ake biyawa a makaranta wannan su ne sahabbai annabawan ta to sala to kaga gaba shi ne ku gane cewa dalilin da yasa aka ce ayi yaki saboda an an zalunci musulmi kullun zaki yaki sai Allah ya ba ta akuri sai karku mutu ku to sai yake wato wa inna Allah ala nasrihi lalle ubangiji madaukakin sarki dan gane ne abin da ya shafi taimakon su su wa'annan bayan Allah sai Allah ya kai wato la kadirun bi iko ne ai huwa qadirun ala nasrihi ibadahu almu'minin Allah da iko ne ya taimaki bayan sa mu'mini duk wanda ya tsaya a hakkin Allah madaukakin sarki to Allah zai taimake shi to ta wace hanya hanya Allah zai taimake shi ne ta hanyar tsora ta akan kafirai waɗanda suke zalunta kamar yadda Allah ya gaya mana a can suratul Muhammad fa idza laqitumul ladina kafaru wa darba riqab hatta idza akhantumuhum wa shiddul wasat sai ce fa in ma banna ba'du wa in ma zidan hatta taba'a harbu aw zaraha fi dhalika wa law yasha'u Allahu lan tasara minhum ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم فيه سيهديهم ويسلع بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وأنه جنة أبيض ملا sannan Allah ya ƙara gaya ba ta wata hanya zai taimake su ne ta hanyar tsora su dai akan kafirai sai yake qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ku ya ce Allah madaukakin sarki zai azabtar da su ta hanyar wato da hannayensu za a yi amfani da shi a azabtar da su wa yuqim kuma Allah ya kunyatar da su ya tozarta su wa yansurukum alaihim ya taimake ku akan wa yasi sudura qawmin mu'minin sannan ya warakar da wato zukata na mu'mine na mutanen da suke mu'mine wa yudi bayna qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha'u wallahu alimun hakim ko kuma inda Allah yake amma kintu an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wala almu'minina walida wallahu khabirun bima ta'malun duk wannan ayoyi ne da suke baka hoton cewa lalle Allah madaukakin sarki zai taimaki mu'minai ga asalan kuma da zai taimaki ko kuma ayat cikin surata Ali Imran da Allah yake amma kuntum an tudaw an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ko kuma inda yake cewa la nablu annakum hatta la alama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akbarakum duk ayoyi ne da suke baka hoton cewa ga hanyar da Allah madaukakin sarki zai taimaki wato mu'mini shine wa inna allaha ala nasrihi laqadir dan ne ubangiji fa dauke sarki laqadiru ne iko ne ala nasrihi wajen taimaka mu sai Allah ya ce alladina ukhriju min diyarihim sune wanda aka fitar da su daga gidajen su kaji ba ko rasa aka daga gidajen su wannan zalunci ne tsantsa sai Allah ya ce bi ghairi haqqin ba da sun tantance a fitar da su din ba ba abin da suke illa an yaqulu rabbuna allah sai kun kawai sun ce Allah ne ubangiji Allah ya ce walaula daf'ul lahi la tab'adhum bi ba'd ba yi ba dan yadda ubangiji yake ba da kariya ga tashi a kan tashi ba wato wasu sun fi wasu karfi fito baya dan yadda Allah yake ba da kariya ba na cewa idan ne masu karfi akan rauna da da hujji masawani ga an ruruta sawani gidajen kiristoci wasu ka ce shine sawani jami'i ne na sauwa ɗan bukka kenan da ake yi ne wannan hotun da ake yi wanda za a je a mutum ya kame kansa kawai kaga rubaniyawa kawai wanda suke zama su shiga kalwa idan an rushe musu irin wannan gidajen nan wasu ka ce sawani wato gida ne na masu bautar wuta tabi'awa asabi'i shine sawami wadiya wanda kuma gidajen yahudawa gidan ɗakin bauta ne yahudawa su ma da an rurrusa su wasalawati da kuma guraren bauta na kiristoci duk da akwai malaman da suka kawo wato canji akan haka dangane da bayanin ma'anonin wasu ma malaman cewa suka yi da hutu masawa ne da an rurrusa ta wani tsarin kiristoci maimakon ɗakin sabi'awa shi ne jami'in saura kawai a haka tafi wa biya'un da kuma wato ɗakin yahudi na bauta wa salawatin da ibada ta su kanta shi ne suka ce jami'i ne na saluta da ibada kanta domin kaga as-salatu ai ma'anarta shi ne addu'a bi ma'anar du'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri saboda haka suka ce to ana nufin da ibadar da wasu kuma suka kawo zabarin wajen fassarori guda uku akai amma ne da sawani da biyan wa salawatu dukkan su dakuna ne na bautar waɗanda ba musulmi ba ahlul kitabi sai Allah yake wa masajidi da kuma masallatai na musulmi to amma bayanin da zai akan masallatin da ai cewa yin karu fi hasbullahi kafira wanda ake ambaton Allah madaukakin sarki wato ambato mai yawa ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله أو أن يذكر فيها هذا لكن الله كنا فسوى ذلك وانا كنا الضمير ينا قوم أكم مسلاتي ومساجد يذكر فيها اسم الله فمسلاتي لأكي أنبتا الله كنا idan masallaci ba a karatu ba a ambata Allah a ciki to ya zanto kawai sallah yake to ba a raya shi a can baya wato mun ji a inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir mun yi bayani akai a cikin suratul tauba rai masallaci dole sai ana karatu daga an ba a karatu masallaci to ya zama wato ba a raba a ta'amirin wajibi ne a karatu wanda so waje rayi to sai Allah ba cikin sarki yake yuzkaru fi hasbullahi kafira wanda ake ambaton Allah da yawa a cikin sa haka ba kuma yanzu a wato ko suratul nur da Allah madaukakin sarki yake cewa rijalun la tulhihim tijaratin wala bay'un an dhikrillahi wa iqami salati wa ita'i zakka yakhafuna yawman ba wannan aya nake son kawo kafin ita wanda take magana ita ma wato akan rijalun la tulhihim tijaratin wala bay'un an dhikrillahi wa iqami salati wa ita'i zakka yakhafuna yawman wallahu al-musta'an na wata ayar amma ita ma a suratul nur bayani take na في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله هذا شيء ما عنده جاي cikin ɗakunan da wato Allah ya yi umarni a gidan a rika ambatan Allah a ciki kan aikin Allah dai ambatan Allah a gidan saboda haka wannan shine da masallatai ake to sai Allah yake wala yansuranna Allahu man yansuru lalle ubangiji zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa ta hanyar bada kuɗi ko ta hanyar bada magana mai kyau ko ta wata hanya in dai kace wace addinin Allah to kai ma Allah zai taimake ka wannan shine kaida kaidar ubangiji kenan wala yansuranna Allahu man yansur shi mai taimakon addinin Allah to Allah zai taimaka ba ta hanyar da ka sani da wanda babu ka sani ba inna Allah la qawiyyun lalle ubangiji madaukakin sarki la qawiyyun mai karfin gaske ne aji wannan kuma wanda yake yafi karfin kowa mabuwayi shine qawiyyun aji mai da Allah yake ya faɗa a suratul Muhammad ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah in har kun ce baki Allah sai ya za a taimaki Allah Allah baya ne wanda taimakon kowa shine taimakon addinin sa ko taimakon bayin sa shine taimakon Allah domin hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam yana cewa hadithul qudsi Allah yana cewa ya kai bawa na nayi rashin lafiya ba ka je ka duba duwa in ji ubangiji sai ba ya biya wani ne sai ya zaɓe rashin lafiya sai bawa na wani ya yi rashin lafiya ba gaje shi ba zuwa ka duba shi ka duba ubangiji madaukakin sarki ke to shi ne taimakon bawan Allah taimakon Allah shine idan kai wannan to kai ma Allah zai taimake ka shine wala yansuran Allahu man yansur duk wanda yake taimako addinin Allah duk wani abu da zai biyo na taimako na hanyar aikin Allah ka taimaka a kansa to kai ma Allah zai taimake ka alƙawari ne da Allah inna Allaha laqawiyyun lalle ubangiji madaukakin sarki ne karfi ne laqawiyyun aziz lalle madaukakin sarki ne karfi ne aziz kuma wanda ya fi karfin kowa sai Allah yake الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah ya rubuta cikin sarki yace kamar ka tambaya su waye waɗanda Allah zai ce maka din sai yace alladina in makkannahum fil ardi sune waɗanda mun tabbatar su mun tabbatar da su a a ban kasa in in makkannahum fil ardi ya lafi to aqamu salata sai su da sallah wa atu zakata su bada zakka wa amaru bil ma'ruf sannan su yi umarni da kyawawan ayyuka wa da hawa anil munkari kuma su yi hani da mummuna sai Allah yake wa inna la aqibatul umur lalle yake kyawun arziki na Allah duk wanda yake so yake kyawun arziki to koma zuwa ga Allah madaukakin sai to sai Allah ya sa mutum ya yake kyawun cikawa to nan malam Usman bin Affan yana cewa Allah ya kara masa da yake wannan ayar ba kan mu ta sauka yace ba kurijina min diyari da dai hakkin sai na Usman yace an fitar da mu daga gidajen mu saboda ba ba tare da gaskiya ba saboda me yake saboda mun ce rabbul Allah kawai tun ba mu killa bila yace dan Allah ya tabbatar da mu a banka da sai na Usman yace ba kamnar sala da muka tsaye da sallah ya ne dai da sallah shine yin ta yadda annabi ya koyar kuma akan lokaci wayannan jaradan biyu biyu yadda annabi ya koyar kuma akan lokaci yace wa aka yi na zakata mun ba da zakka domin an samu zaben da wani zabi ya koyar da zai ne tara kuɗin da yake matsayin zakka ya mutane yake suna bu umarnin Allah da ko wallahi ya rike zai da kuɗin zai kai da zabi da ne da zakka to saboda haka kaga sun ba da zakka shi sa duk wani abu da kaga Allah ya ce annabi ya yi a cikin alkurani sabai sun aikata shi ba ko me yake domin da yana Umar ya ba mu hoton haka ya gaya mana cewa abin da yasa muke dadewa ba mu hadda da yake bibiya ayan nan ya faɗa adadin shekarun da yana haddar bakara ba ko kwakwalwa ce ba ce da wakanda a nan muna cewa injiniya yake nuna wani yaro an zariya shekarar da uku ya yi ya haddace alkur'ani ya fi zai na umar kokari ne bibijuwa sam bibijuwa na ce masa irin wannan tsaftin mutane ne a cikin mutane fadlun lahi yuti liman yasha bambancin mu da su shi ne su duk aya sai an yi aiki da ita ake ƙara ta gaba shi ne kawai bambanci duk ayar da aka haddace to sai aiwatar da ita kamar yadda wancan zabu yake fada yace wallahi sai da na tara kuɗi ne da na ko sannan ne na fitar da ka sannan wato hankalin ya kwanta aqimu salata wa atu zakata ko wa atu zakata sun sai da sallah kullun ana yin zakat ba sai da aka bayar ba mu ba da mutane ke jira ya san watan da alajuwa ne yake fitar da zakar ya sani ya sani kamar yadda wani ma Allah ana bin sa baki yake sai wata kaza zai ji aka ce ya haka yi da lokacin alajuwa da zai bani zakka aka ce don me ba zai ce ina ai wata ne da baya da kusani wallahi da yawa yake watan baya da kusani kaga baya kaiwa da rafi ne jin da rafi ji an baki wannan zakka to saboda haka wannan jini sayyidina Usman da Affan ya faɗa yace wani yace wa wa yace sannan mun yi umarni da kyakkyawan aiki mun kuma ya ne da mummuna domin yace kalmar da ta sa Allah ya bibi ta al'umma mu akan sauran al'umma idan al'umma ba ta umarni da kyakkyawa kuma ba ta hali da mummuna to ba abin da zaka bi jikirji ka nuna wa cewa a sauran al'umma ka bi da aka ce al'umma mu ta bi kowace al'umma ba da komai bane shine Allah ya faɗi ka'idar a cikin sura al-Imran كنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس لمكي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر daga lokacin da muka daina umarni da kyawawa da hali da mummuna kar mu dauka mun ko da irin al'umma ba mu al'ummar annabi lutu ba ba mu fita wallahi ba mu kuma nuni isra'ila ba domin wannan abin da ya ba yi Allah ya yi mu mu kuma da zaku kan fitar da ta zane mu kira ala aloko za ga ana barna sai alajuwa da zai wuce wai ba yan zani ke ba ruwansa ko kuma su malam wani za a zo a gaya da Allah a yi magana akan kaza wai ana a kusa da gidansa ake yi ba shi ba zai iya magana ba لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على من ala misali Dawud wa Isa ibn Maryam me ya faru zalika bima aka wa kanu ya aka bin joga ba min kai me me ya faru kanu la yatana hauna an munkari ba abin abin da yasa Allah ya tsire musu ta hanyar Annabi Dawud da Annabi Isa dan Maryam ba da hali ga mummunan aiki dan Allah ka aure wannan abin da al'ummar mu yanzu ka gani za ga ko in social media da suke damun mutane za ga an yi wa wani abu an yi wa Allah wani babban sako amma ba za su ta jinjina abun ba sai wani abu da zai kai ya kowa ba su damu mutane akai an an saba wa Allah babban laifi amma shi ne damuwa wato Allah yanzu ya kare ya ba da kariya da kansa amma wani ɗan abu ɗan kankani wanda ya ce kai ya kowa ba sai a damu mutane da shi kawai ai ya kamata al'umma tana so Allah ya damu da ita to ta rika damuwa da laifin da aka yi wa Allah girman Allah zaka kalla ba wai laifin ba kawai girman wanda aka saba wa yake sa a waka gane girman ne a social media kawai za ka da ne tunani da hangen nesan mutanen mu ba ta damuwa da laifin da ake wa Allah shi za idan matsala ta zo sai Allah ya bamu mu dade a ciki wallahi yana tsere cikin sinadarin da yasa muke dadewa cikin matsaloli abin da ya shafi Allah ba ma damuwa da shi wani abu da bai kai ya komo ba wanda zai iya tafiya cikin lokaci kankani sai kawai mutane su damu mutane su ta rubutu wani ya rubutu wani zai rubutu sau biyar a rana akan wannan kirkin wanda abu ne wata kila na siyasa ko abin da ya kama da wannan amma abin da aka yi wa Allah bai damu ba sau kowanne kaji za ga sai an wa Allah wani zai yi wanda babba ne ba na annabi ya roƙa ba wata al'umma ce za a iya halakar da ita amma masu damun mutane a social media ba sa magana a kai wai wannan malamai ne kawai za su magana a kai su kadai wasu ma malamai su suka idan bai ba baka soka idan abin da ya faɗa irin tsarin da ya faɗa ba irin wannan kake so ya faɗa bane sai ka soki abu abin da al'umma mu ta koma ke ne to kaga sai ina wasu mata a bane ce suna hali da wato da mummuna suna umarni da kyawawa sai ce walillahi aqibatul umur lallai wato wato aqibatul umur lallai kyawawan karshe wato yana gurin ubangiji wala hukun sarki sai yace fa hiya li wa li ashabi wannan ta sauka ne akan mu da sauran sa abin ji sai da wannan shi kuwa wato sabba ibnu sawada al-kindi yace ya ji umar ibn abdul aziz yana huduba akan minbari yana cewa alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata yace wannan aya yace ala inna alaysa al-wali wahdahu yace ku sani cewa ba kan shugaba kawai ta sauka ba in ji Umar da Abdul Aziz walakin na alal wali wal mawali alayhi yace da mabiya da shugabanni ta sauka a kansu gaba ɗayan mu kar wani ya dauka kawai akan shugaba shugabanni ta sauka yace ala ulabiyukum bima lakum alal wali in dalikum wa bima bil wali alaykum minhu bara ba ku labarin abin da yake ran shugabanni da mabiya ba yace inna lakum alal wali min dalikum an yakurakum bi huquqi llahi alaikum abin da yake kan shugaba shine nuna muku hanyar Allah yace ga hanyoyin Allah ku zo ku bi wa an yakuza li ba'dikum min ba'din wa an yahdiyakum lil lati hiya aqwam masala ya nuna muku hanyar da take ta daidai iya iyawarsa wa inna alaikum min dalika ta'ata ghair wato mawjuza yace ku kuma abin da yake kan ku yi wa Allah biyayya akan abin da aka gaya muku ثم الله تعالى سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai zai sa su su zamto su ne mamaya a ban kasa. Su za su zamto sun mamaye kasa idan Allah maɗaukakin sarki wato ya tabbatar da su akan wayancan sabobin. To shi ne Allah shi ne in makallahu fil ardi aqamu salata. A wajen kai da sallah har yau malamin ke tun daga gidanka abin zai fara aiki aka hadu da naka wa hadu da kanta sai a rabu da sallah shine idan uba yana so gidansa ya zauna lafiya ya ga ana yin sallah gaba ɗaya biyar din a gidansa wani ba ruwansa da sallah ba matarsa tana sallah ba ta yi ba abin da ya wanda wani ba ruwansa da ƴaƴansa ba daga gu da suke girma kawai abin da zai kaje shi da safe shine su shirin makaranta amma ai sallah wallahi ba zai taba tambaye sa ba ruwansa wanda yana da cikin hanyoyi da yake sa hanyoyi wato kashi ƴaƴan da su zama da biyayyu biyayyu shine ya zamto wato kana bibiyar irin wannan musamman sallah domin sallah ne ana yin dalili tana hana yaro alwaja ko da ku wani wata ta yi kwamfular ɗanta ɗan ƙare ɗan taurayi bai wuce kana sha shi da sha bakwai ba amma tana magana cewa sai magana ƙarfi yake mata za ta yi magana ya mata baki kuma kaza abubuwa iri da za ka ga suna fito da su misali dan shi yayin yaron yana ce mu wata ran ya dauki ma'ajiyar da ta samu da yake ciwon da ya tashi yake daga baya ya gano wai ashe yaron ne ya sa mata to yana ɗaya da cikin matsaloli da iyaye ba sa fahimta cewa da ta kawai yaro kawai wallahi shi zai kashe ka ai abin da ake yi idan ka matsa akwai ai kana son ɗanka za ka yi kana ji kana gani likita ne iya wa allura kuma allura da zafi in zan samu ne ai kana ba allura amma dan ya fito din da kake kallo ka za ka bari ai ba to haka tarbiyya ce akwai abin da yaro kana ji kana gani zai to yana son wuta duk yadda kake zai bari ga wuta nan zai kama ka hana wani lokacin ya matsa ba ka fushi hannu ba dan ba ka san zama saboda kaunar sa kake to haka tarbiyya ce ba komai yaro yake so ake masa ba don kana so yaron ke zama lafiyayye shine ka dora shi akan wannan turbe rika sallah bibi ai yana nuna da cikin hanyoyi ba za su kara ba ga muku dike wani abu da muke ganin malamai ko da suke da alaka da addini suna yi dabaru ne idan kana so kai wani suna ganin kamar wayewa ne ba kai ba dabaru ne da Allah zai taimake ka an ke zama mutum ki misali ka dan fara kanka kanka a cikin masallaci ko makaranta za ka yaron ka da karami ka sa shi a abu kamar yi abin da yaran nan suke na waje kawai yaro ka tura shi masallaci ka ce kai ba ke ka ba ka ni ya karama dan adam hanyoyi ne da yake tsare yaro za ka tunanin da zai fara tambaruwa da addini ka kare shi ba zai shiga layin yan kwaya ba da yan kwanakan benalis ba zai fara cikin su ba ana nan ana nan wasu da suke ganin kiran sallah sai ba ka da kuɗi za ka yi ka sa shi ya rika kiran sallah ka maka ne kiran za ka ga ya zuciyarsa ta tambaru da masallaci walau dukkan kalbuhu ma'allakum bil masallaci ya fada cikin wayannan mutanen yana matashi ka koya masa wannan akwai abubuwa da yawa wanda dabaru ne wanda zaka sa yaro in Allah ya dan ya baka da wannan abu in sha Allah ta'ala za ka baka da matsala ne wato da dan ka ba dabara ba ce idan za ka masallaci kamo hannun ka kuka bi karatu da kake zuwa madrin zuwa ja ba abun kunya bane domin abun kunya shine ku kalla abin da ni ba ku tare kana ni ba ku da yana asila ba abun kunya bane ka janyo ki kuka masallaci kuna zaune kai da ɗanka malaiku ne muku addu'a wannan shine abin da ya kamata shine har a kai wata rana haka kawai kullum ana zuwa masallaci bayan kwana a wani kawai ka kalli yaro ko ya ce yaran nan ka ce to yau wani ka tara yaran ka ce yau wani zan masa kyauta ta musamman kawai ka dauko wani abu na musamman ko sabuwar waya da ta fito misali ko kuma wani babur ko kana so ka je wani abu na bajinta ka ce yau na ba wani da wani ya tashi ka ce a kai wannan kai amma me yayi to aka ba ki ka ce ina bibiyar sai yau kwana 40 da ya nufin sallar jami'i ba kuma annabi ya ce duk wanda ya sallah a jami'i ya yi nufin kambara harama ba tsawon kwana arba'in za a karkar zai zaɓi daraja guda biyu daraja ta farko za a tuke shi baya cikin munafukai sannan abu na biyu kuma za a kubutar da shi daga wuta ya ce to wannan bawan Allah ya ci wannan jisa ne mai kyauta tun anan wallahi ka koya yaran ka competition da kowa kokari zai rika yi daga wannan lokacin ya fada cikin layi waɗanda za su rika zuwa masallaci kullum ko dan ganin gidan ka fi din har ka damu zuciyar za ta gyaru domin abuwa ne ba abin da yake kenan ma alaiku sai an akadu min niyyah babu wani abu da yawa an da mu biyar gyaran niyya a idan yau da gobe zuciyar za ta gyaru ana ta karatu sai a ga musu ba dan baba ce sallah ba dan Allah ya yi idan yan baba ne zuwa ko a hankali karatu zai nuna musu dan Allah kawai ake sai zuciyar ta gyaru to wannan hanyoyi ne da za ka bi ka ga yara sun zama ita kuma sallar inna salata tarha anil bahka'i wal munkar tana hana wato albaja da munkari in dai mutum zai rike ko yana laifin Allah ya gabe shi amma mutum ne ka taba sani wanda yayi wai ƴaƴansa ko wani ɗansa kyauta akan yana zuwa jami'i kullum dan Allah mutum ne ka sani amma ai makyauta saboda ya ci kiredin tara kuma rubuta mara kai ko ba ka bane ya yi mace kuma ya zan rubuta masa akai ya yi makyauta a kan wannan ba cewa ne kake makyauta a kan wani abu da yake da mu amma min ba da aula ina gyara ma duniya da lahirarsa ina idan ya zama da ba wanda zai ji ka jin daɗi a duniya ba mu ai za ka duk yan gidan da aka kalli a iya da gidan aka kalli lafiya yu za ka ko ba ga ma ba ana sha'awar ka sai da yayanka Allah cewa kawai jiwa da Allah sai wani ba ya rika tambaye ka wani kike ba su naga ba komai wani ne zai tambaye ka wani in ya ta wani ne tambaye ka ni kike ba wa ƴaƴan ka suna da cewa duk lafiyayyu karatun boko suna yi suna da addini kuma lafiyayyu ba ta ɗauko ma magana to idan mutum yana so maganin gyaran tarbiyya mutum ya ɗau wannan salam wallahi yaran ka za su gyaru ƴaƴan ka su girma bai yanzu tun yanzu sa a zuciyar ka wannan salam kake so ba ka da kauci duk ran da ko ba ka gari kana Abuja kana Lagos kana waje ka fita kasar waje wannan abin da ka koya musu shi za su dora akai don wata kila in ba waya akai za ka tambayi umman su ka ce to ya wani har yanzu yana zuwa makaranta to yana zuwa don na dawo ni na san kyautar da zan ba su wayannan abubuwa ne da suke sa yaro ya tsure wannan dukiyar da Allah ya ba don ka ba su wani abu akan wannan ba laifi ba ne domin ana ba su akan abin da bai kai wannan muhimmanci ba to shi Allah yake ga mana Allah shi ne in makannahu fil ardi aqamu salata wa atu zakata su sai da sallah su bada zakka wa amaru bil ma'ruf sannan su yi umarni da kyawawa wa wa'adin munkari fi hali da mumuna Allah yake wallahi da aqibatul umur kyawawan kace kuma yana gurin Allah madaukakin sarki sai Allah yake na'am وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نذير Allah yake wa in yukadibu ka in har sun karya dada ana nan lafiyar annabi alaihi salatu wasalam bakad kadzabat qablahum qaum nuh kafin wayannan mutanen naka mutanen annabi nuh alaihi salatu wasalam shi sun karya dai kaga akwai wani abu na tarbiyya a duk da malaman tarbiyya da malaman gyaran zuciya suna ganin bai kamata mutum ya zama haka yana cikin nau'in hasada idan mutum ya fito misali yana zuwa zuwa jaraba sai ga ya samu kai ba zai ji damuwa amma da ya ji zai zama gari kowa ya samu zai ji daɗi kuma ba a san haka wannan cuta ce ta zuciya yana ji zai sauran mutane ta zaɓe su sai shi kuma ya ji daɗi a da ya zo ya ga an samu matsala ko a kasuwa ne cewa shagon wani an zo an rube na wani ba sai ga an rube man shagon ya ɗaukar shi kada ne da ya ga su ishirin ne a layi zai ji a to ba kuma zai ji daɗi wannan ita ma cuta ce ta zuciya amma dan Allah madaukakin sarki yana nan lafiyar annabi alaihi salatu wassalam ai kamata ai kaga a ce idan mutum ya zo ga wanda ya ji wanda ma ya ce alhamdulillah ka sai ya ji murna kai kadai da yake to ni kai Allah ya jarraba shi dan kadai a yana amma ba da wahala yanzu mutane sun tattata tambayi da zaka duk zuciya ce yawanci a kan take kuma cuta ce Allah cuta ce yanzu wani zai murna yadda aka rufe goda idan ya ji da shi kadai aka tsaye wa kayan da bai shigo ba in ya ji ai duk ɗan grup ɗin su na kasuwa duk suna cikin zai ji daɗi cewa ai ba shi kadai ba ne wannan kuma cuta ce ta zuciya ita ba da ya kamata a yi hakika kamar da malayan suke kawowa to Allah madaukakin sarki ya gaya mana in sun karya daga ba kai kadda wa kabula mu kamu ne to kafin su din ba mutanen annabi Nuhu sun karya gari ba wa adin adawa sun karya da su ba mutane wato annabi sallallahu alaihi wasallam wa samud sannan mutanen annabi salihu samudawa masu karfin da zuwa sun kare da annabi salihu sai ce wa qaumu ibrahim shi ma mutanen annabi ibrahim sun kare da shi wa qaumu lut haka nan mutanen annabi lut shi ma sun kare da shi ba ma nan maje ce wa ashabu madiyan da mutanen da suke awo shine mutanen annabi shaibu alaihi salatu wasalam shi ma sun kare da shi kai sai ce wa kuzibu musa annabi musa ma kare da shi yake ba mu laifi da kafirin amma na yi wa kafirai istidrai shine kalala shine ba mu laifi da kafirin thumma akhadtuhum zanana al-jinn fa kaifa kana nasi ya ya mutantawa ta take inda Allah idan na mutanta abu ba na san sa yaya nake dangansa shine wato wannan wato ayar wannan malaman tafsiri suke kawo hadisi da cewa fa kaifa kana inkari alaihi wa mu'aqibati yaya wato mutaitawa ta take a kansu da kuma hukuma ta sai suke kawo hadisi Abu Musa na shari'a cikin Bukhari da Muslim da Annabi Ali da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa inna la la yuridu zalim Allah yana yi wa azalimi talala hatta idza akhadahu lam yuflihu wanda ya dami da mutasa ba wanda ya sai kwafi haka Allah yake wa azalimi talala ba sai ya abu kamar yana ganin ai ba komai saboda ya samu dama ya ga abubuwan da yake so sai ce ran da ya dambe shi kuma ba wanda ya je kwace sai karanta wannan ayar wa kadalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan da mukar ubangiji take idan ta ji da mukar alƙarya tana zaluntar mutane ko mutanen alƙarya idan suna zalunci to haka Allah yake daukar su damkar ubangiji kuwa mai radadi ne mai radadi radadi ne sannan kuma mai tsanani ce idan aka danci mu to shi ne Allah madaukakin sarki yake فكأين من قرية فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وذكر معطلة وقصر مكين Allah ya ce fakayin min karyatin nawa nawa ne daga alƙari mutanen alƙari ake magana domin aba min ahlul qura an ya ce hum ba'suna wa ya ta hum na'imun aw min ahlul qura an ya ce hum ba'suna du'an wa hum yal'abun saboda haka mutanen alƙari ake magana ba wato ita kanta alƙari ba kamar da suke karanta balaga za ta gane irin wannan sanar cewa fakayin min karyatin nawa nawa ne daga cikin mutanen wata alƙari a halaknaha wanda muka halakar da garin da mutanen garin وهي ظالمة الحالي سنة ظالمة وهي خاوية wanda sun faffaɗi shi ne khawiya wayannan sassan guda hudu gaba da yamma kudu da arewa wannan katangun shi ne khawiya sun faffaɗi ala urushiha akan rubi domin al'arshi yana da rubi bayyana khawiyatun ala urushiha sun faɗo wato rukun ne ya fara faɗowa su kuma katangun da suka fara a rukun to nawa nawa ne zaka je alƙariyu ka gansu gaba ɗaya a haka suke saboda Allah ya halakar da garin shi ne ala urujiya wa bi irin mu'addalati ka samu wata rijiya mai dogon tarihi wanda ta zo a ji a layi wajen ɗebo ruwa yanzu ba kowa ba mutane sun ci kwane yanzu malam malam Aliyu na manji gaba ɗaya wato gurin ya ɗaɗe ba kowa sai ce wa kasirin kuma za ka ga farfajiya doguwa kamar gidan murtala ƙaton gini matidin shi ne wanda yake wato wanda aka yi maza aka lele shi da mabur ko tayi ko sumunci daga tade tilu ne wato jini kiran bana ya huni jinin da aka yi shi katon jini ya ne kira da wannan katon jini da aka yi wato aka yi shi yanzu za ka je ka tarar ba kowa a gurin shi ne wa kasirin mace nawa nawa ne wanda aka yi musu haka yanzu da Allah madaukakin sarki ya gaya mana nawa nawa ka gani ga rijiyoyi ga gidajen ga kuma wato mutanen da duk suka mutu a gurin babu wani labari da zaka ji ba wanda kake yi duriyar ko tsotso to shi da bi yadda kai yi ne da yadda kai wato wato kai kudi da yadda ka samu lafiya da yadda kai kaza ba abin da zai hana mutuwa da zo ka mutu babu shi biyar da kai mai hankali ba za ka ga lokacin da yake samun kuɗi kuɗi ya da su sai kuma ya rika tunanin cewa yanzu wannan kuɗin fa da nake samu wataƙila ba zan iya kage su ba domin kullum numfashin ka yana fita ne baka saka dawo da shi ba duk numfashin da yanzu muka zauna muka fara karatu karatu wajen awa ɗaya a zaune wanda ya riga ya tafi nan baka saka dawo da shi ba har abada kuma kwananka ne ke karewa to kokari za ka yi ka gina lahira ka saboda haka gini gida mai kyau da ɗaki mai kyau da mota mai kyau wannan ba ana ka addini ba amma ka rika tuna lahira cewa wani abu za ka yi yanzu kana gina duniya wani abu zai yi gina lahira mun sha maka wannan wallahi masana ku sani ba ta hali ku sani cewa an maka gina lahira ba yanzu in ka mutu ƴaƴanka ba za su gina ma ba Allah akwai ɗaya daga cikin manyan mutane a garin nan wanda wani malamin mu yake gaya mana babban mutum ne ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi shi da ransa yana nan alƙaƙin mai kuɗi a kano ya je gurin ɗaya daga cikin manyan malamai bayan wani babban mutum ya mutu a garin nan to shi kafin ya rasu ya taɓa gaya mana cewa akwai filin sa a abuja ya ce yana so wannan filin in allah ya ba shi ko zai gina makaranta da wancan lafi ko makaranta kawai inda zai yi zo kan zarka jariya kowa ya sani babban mutum ne lokacin da ya mutu sai ga cewa wannan filin nasa yana hannunsa sai tara yayansa yace ni ba ya mutu ya taba gaya min cewa yana so wannan gurin Allah ya bashi yi koyi yi kaza da jina da kai abin da nake so ku ku yi zarar kawwa gaba ɗaya ku ba da jini ni zan jira masa ya rama wakati billions of naira ya waje amma wallahi suka ki yadda su suna son filin to wannan abin da sa shi kansa ya dawo a lokacin ba na manta akwai wani foundation ma a lokacin wannan azumin da ya wuce shi kansa ya ce ai maka gina lahira ka ba ba mu gina ba a wani foundation da ake wajen miliyan a ya waya wannan azumin da ya wuce ya ce in baka gina lahira ka ba mu gina ba babu to aka wallahi ka gina lahira ka je yanzu dama ce al'abu kullum aljanna ne a hannunka dan abun ka karike da kanka idan ka dage in ka mutu su dora idan suka kai yanzu za su dora amma wallahi duk wanda bai gina lahira da yanzu yaran yanzu ba sa ginawa ka sani ba za ka gane hakan ba jeran da aka zuba masu kwane za ka gane cewa ba abin da za su yi ba kokarin su kawai wani yana ganin filin ka na waje kaza ya fi kyau motsa ka ta guri kaza ya ma dauke hukunci yanzu ya rike ba da hawa mutuwar nan kuma ba sallama za ta yi ba kamata yake kokarin gina ta in za Allah ya ba mu labari cewa nawa nawa ne alƙalmi nawa ka sani idan kuɗi kake ka ka ba wai san mutanen ka ko ba ka karanta labarin idan lafiya ce ka ko ba ka karanta labarin da za a ga ba wani zai shekara goma baya ko tarihi ba saboda yadda Allah ya ba su lafiya shi ne wato ta lalar ta lalar kenan shi za yanzu za ga wanda ya rike da wannan hikimar yanzu za ga wani ba zai iya zai sa katin waya wayar da zai sa kati na naira dubu ashirin a sati amma wani abu zai tazo a gaya wannan dubu uku ne zai saba mana Maybe kwaikwayayen mu ne na masallaci wata fitilar da za ta mutu a masallaci za ga guda biyu ce kowace dubu biyu ce da ɗari da sai gaya ba su wannan kwan masallacin ba ba za su biya ba bayan wani malamin mai ce shi zai gaya ba aikin alheri in dai ya fahimci ka san addini yanzu zai ba domin aljanna ce ka ga dama ka nema domin ba ji za ka ruba ba sai gaya ma cewa ga aikin alheri yace yana sakama zai gaya ba domin ba kuɗi za ka bari cewa ga wani aikin alheri a nan zai a yi in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi amma wai sai ki ɗauka a lokacin da za ka gaya wa da cewa ga aikin alheri ka za yi sai ka cewa kamar alfarma kake nema kai kake neman alfarma ba fa kai za a yi ba a ce kai ga waje kaza ya kamata a yi kaza amma wani zai ji kamar alfarma kake nema kuma ba zai gane kai ne wajen yin zama kenan da ya ga tuba ne a kan Allah cewa wani shi ne mutumin kirki shi yarka nuna mu ayyuka alheri yanzu misali da yawa hanyoyi wasu masu wayo mun ja kawowa cewa lokacin da za a yi karatu kawai sai a samu wasu za a ga littafi ɗari uku ne duk da Allah ya taimake mu yanzu muka tashi za mu yi karatu cika nan da tabai ba ba wani lokacin kafin mu tinkaru wanda suke da hali ba a cikin mu matasa ko kwanan nan da muka sa littafi muna cewa ya kai za su kamata a samar da wani littafin matasan mu su suka biyan littafin wanda kake jin cewa ba masu kuɗi ba ne kawai aka samu mutum biyu ko suka ce mu za mu yi kundin ba na gaba ɗaya littafi ne ɗari uku sai suka ce kawai za su biya suka samar da littattafan iya adadin su da na ka ce jin mai suka kawo ɗari idan ka kawo naira ɗarin amma sau sidi na ɗari biyu sannan sai a koma siyowa har littafin ya zari ka ga wannan shi ne aiki alkhairi kuma wannan ladan ba zai guje ba har su mutu har su koma zuwa ga Allah haka ake bukata lokacin da Allah ya baka dama yi amfani kai kokari kai amfani da ita mutanen yanzu ko matarka ko yayanka ba za su jira ma lahira ka ba za su fara kokarin jira kansu ne kawai illa man rahimahullah ba cewa ne gaba ɗaya za su iya samun wasu amma na da rai ba su da yawa Allah ko ka samu ɗaya biyu ne a cikin yaran wanda zai ce bari mu yi wa abba sadaka jariya bari mu yi wa umma sadaka jariya ko wakafi kaɗan ne nawa nawa ne yanzu suka samu kuɗi ba sa kilo mahaifin ai ya kamata ka kilo shi cewa ya kamata wa mahaifina kaza lokacin har na na bar duniya mahaifina ban ban da hali ina da ta burin Allah madaukakin sarki ya sa da samu dukiya da yi wa mahaifina kaza ne ba yanzu ya mutum ne da gaske ne yanzu ka samu kai barma ko kuma jin da nan yanzu ka ce abba da yi kaza sai ma ka gama na yi kaza da sunan ka ina fata Allah ya baka ladan ko bayan ba ranka wannan ba zai guje ne na sa ma albarka har ya bar duniya akwai hanyoyi da yawa amma da yawa zaka ga illa man rahimahullah sai wanda Allah ya dauke sarki ya ji kansa to Allah yana ba da misalin wayannan abubuwa nawa nawa ne garuruwan da Allah ya halaka amma ba da sai Allah yake abada ya tiro bi lafi أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce a balan ya siro fil ardi ba za su yawo bane a ban kasa ba za su rika yawo a ban kasa ba domin yawo a ban kasa yana sa imanin mutum ya karu za ka je gari ko da gurin shakatawa ka je gurin da yake kayan alatu ne a cikin ko dubai mutum ya yi bai kamata ya rika jin cewa kawai shakata ya yi ba ya kamata ya yi tunani akan wato abubuwa da yawa ya tuna aljanna ya tuna wuta da ake cewa dubai aljanna duniya wani bawan Allah da ya je dubai yake ce mun ba wani irin tsoro da ka sani a duniya babu shi a duwai in dai wani kayan furut ne ko kayan marmari yace babu yace wani guri ban ka shiga yace ba da aljanna aljanna wace za ka dauka aljanna kai ka duba ba a duniya yake wannan tunanin to kamata ya ka tuno cewa da Allah yake cewa cikin aljanna fiya ma la ainu ra'ad yanzu abin da ka gani a cikin wato gadin ko cikin wani guri na shakatawa a cikin Dubai ya ga hankalinka gaba ɗaya ya canja sai Allah ya annabi Allah da ba zai ce annabi ya gaya ba cikin aljanna wato abin da ido bai taɓa gani bane wannan ko ka gani wala udun tabi'at kullu ba taba jin labarin abin da yake cikin aljanna ba wala qara ala qalbi bashar zuciyar gaba ba ta ta haramu da yake aljanna ba to kamata yi in ka shiga wannan lambun da ake magana sa na duniya a dubai kamata yi tuno ba cewa da Allah yake wa alharu min kan fatan jannati allati wa'ida almuttaqun ko ta jirgin da ake alharu ko da ta hararu na aljanna ta duniya ba ya yake wannan ta na aljanna kamata yi imani ta ya karu to gina Allah yake ba za ku rike yawo a ban kasa ba fa kuna lahum qulubun ya'qiluna biha yanzu kuna da zukatan da kuke hankalta da su au adani ko kunnuwan da yake ma'ula ne kuke jin magana ji fa ta gaske ba wai ji ta shiga taran gaba ta taran ba sai Allah bara wajen sarki yake ba inna hala ta'mal abusaru ku sani cewa wato wato gannai ba ta makancewa idanu ba ta makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba ido ne yake makancewa ba zukatan ne wanda suke cikin kirara su suke makancewa ina ne da ban yake na ban yake cewa in idanu sun kaje sun makance ganin ido bai yi fa'ida ba in zuciya ta makance ganin ka ido ba ba zai ba fa'ida ba ko daya to shine walakin ta amal qulubul lati fi sudur lallai wato ta amal qulubul lati fi sudur zukatan da wato suke cikin kira da su suke makancewa sai Allah yake na'am ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah yake wa yastajidu laka bil azab suna gaggautowa suna neman da ka gaggauto musu da azaba قالوا ربنا عجلنا لك إلا لا قول يوم الحساب mun biya a bayan sun cikin suratul anfal cewa cewa ya ubangiji mu ka gaggauto da azaban nan da kake ta alƙawari kullun sai ka faɗa a kawo ta yau kafin ranar hisabi wani sun gaji da mu kullun gafara sa ba kawo kullun a kawo azaban nan yanzu in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw ikna bi azabin alim in har gaskiya ne abin da kake faɗa kullun din nan to ka ta mana ruwan zuwa ko an muka azaba ta sama tana zubowa haka kafirin suka ga annabi in dai da gaske kake to shi ne sa'adilu laka bil azab suna gaggauto maka cewa lallai wato ka gaggauto da azaban nan walan yuqribu Allahu wa'ada alhali Allah baya saba da kawai wa inna yawman inda rabbika lallai yini a gurin ubangijin ka ka alfi sanatin sai dai yake da shekara guda ne ma ta wajen a irin lissafin ku shekara dubu kai a irin wannan lissafin naku wa kayyin min qaryatin nawa nawa ne daga alqariyu amlaitu la da muka yi mata jinkiri wa hiya zalima da hali tana zalunta kanta sun ba kasu hakan nan kuma muka damce ta wa ilayya al-masir gare mu makoma take a daidai wannan ayar muna da bayanai kuma awa ɗaya mu ta cika cewa kwana wato yini dubu da Allah ya bayani wani gurin kuma yace yini dubu wato na shekara dubu hamsin ya kamata mu gwa masu mu ga da cin karo ko babu kuma me yake da shi kamar da malamai suka faɗa abubuwan da muka aka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya wanda muka kuskure Allah mu dauki sarki ya yi mana Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu baro ta kanta jina aya ta 47 kuna rabo ubangiji sunan Allah hukumomin da wadda kuka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ta yi ya wuce bukatun su na alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka ina roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa da su kun da madaukaka waɗanda suka yi jarrabawa ko suke ciki ne Allah ka taimake su ka ba su nasara masu neman aiki Allah ka tallafa musu ɗan kasuwan ma Allah ka yi riko da hannayen ina roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa da su kun da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako su a gaba Allah ya tallafa musu Allah wanda mutum kan yi da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon manja Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje wata marasa na je mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya marigayen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu da ya kuwa mu Allah ka gafarta musu idan ta mu gado Allah ya sa mu cika da kai da imani Allahumma qulna bi yadina ila ta'atika wa la tikilna ila anfusina wa fata'in أو أن الباري وسلم أو وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين